رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا خابت مناقبنا annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zo muku a kowace rana irin wannan ta juma'a wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairan da suke cikinta idan da abin ki Allah madaukakin sarki ya kawo mana da shi marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya waɗanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama mu kuma an ta mu tazo Allah maɗaukakin sarki ya samu cika da imani kamar kullun yau ma muna tare da ku Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya sai kuma ni da zan jagoranci shirin Aminu Khidir Idris idan masu sauraro ba su mance ba a satitikan da suka gabata mun yi tarihin Nana Aisha wanda muka karbi tambayoyi daban-daban kala-kala daga bakin daga gurin al'umma wa'anda muna da tambaya da dama wanda mutane suka rubuto wanda yau muke ganin za mu amsa musu wannan tambayoyin insha Allahu sakamakon sun rubuto wasu suna da mahimmanci kwarai kwarai da gaske dakta mu ne maka barka da shigowa cikin wannan fili mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ɗan uwa za mu tafi kai tsaye zuwa ga tambayoyin ku dakta yau tambayoyi ne da mu ga sunan burjik ta farko wannan ya ce assalamu alaikum ina yau malam fatan alkhairi dan Allah malam ni tambaya ta ni tambaya ce da ni ga malam ni mace ce 'yar shekara ashirin wata na biyar da aure mijina ya kasance baya yin sallah a kan lokaci idan na masa magana shi idan na masa magana sai hauni da faɗa ya ce in bar shi ai tsakaninsa da ubangijinsa ne sanadiyar haka ya samu tsanarsa har cikin raina yanzu ma dai malam ina kokarin in gaya zan rabu da shi malam ya bani shawara to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yar uwa Allah ya kara miki imani Allah ya kara miki takawa haka ake so a samu mata waɗanda suke masu zurfin tunani kuma masu tsoron Allah wanda ba za su yanke hukunci ba sai sun yi tambaya tabbas kina cikin tashin hankali duk wanda Allah ya jarabe ta da miji wanda bai damu da ibada ba musamman sallah akwai haɗari a rayuwarsa kuma tarayyar ta ma da shi abun mummunan abu ne ba daɗi gaskiya babu daɗi kwarai muna tausaya miki to amma a nan shawara ta shi ne kamar haka ki dage iya ƙoƙari tunda yana son ki auro ki ki tabbatar ya dawo yana yin sallah akan lokaci ko yana yin salloli duka gaba ɗaya ki ba hanyar nasiha ki ba hanyar lalama ki ba hanyar wasa ki ba hanyar ainihin wato wala Allah amfani da iyayensa in abin ya ta'azzara ko surkansa duk waɗannan hanyoyi ki bi ki bi hanyar ke ma hikimomi naki na ya mace wani lokacin wani abu da Allah ya hore miki yake nema a tattare da ke da ki iya amfani da wannan damar ki nuna masa wato muhimmancin ya kula da ibada kafin kirin ba shi cikakken haɗin kai wannan dama ce kware akwai namijin da zaki ga ta nan yake sarrafuwa aya da hadisi ba za ta sarrafa shi ba amma yayin da ya zo da bukatarsa aka nuna masa ba haka bane ba to sai ya nemi sulhu kuma to a wajen neman sulhun za ki iya gaya masa ga abin da ke so ya kula da shi ba na baki shawara ki rabu da shi yanzu kai tsaye sai kin yi dukkan waɗannan abubuwan ga baki ɗaya in sun ta'azzara to gaskiya kina da yanci tunda ba dole bane tunda tsanarsa ta shiga cikin zuciyarki ba za a ce ki je ki ci gaba da zama da shi kina tsanarsa ba dawowa da soyayyarsa zuciyarki shine ya dawo da ibadar to ki kokari tunda kina son sa kika aure shi ki kokari ya dawo da ibadar ya dawo da yin sallar yawwa ki kokari sai ku ci gaba da zama shi fa alkhairi akan ku amma in ta addara daga baya abu ya gagara ya zo baya sallah baya kula da sallah in kin rabu da shi baki saba wa Allah ba na Allah ya ba ku zaman lafiya amin to dakta wannan aka ce assalamu alaikum fatan kana lafiya malam menene hukuncin uwar da ba ta damuwa da damuwar yarta kuma koda ta ga yar a cikin damuwa ba za ta tambaye ta ba sai dai ta yi ta zage-zage tana ɗaura fuska malam dan Allah ai malam dan Allah ai wa irin waɗannan iyayen nasiha a huta lafiya to magana ta gaskiya a bisa kyakkyawar ɗabi'a da yanayi mai kyau duk uba duk uba ya kamata ya zama ko uwa ya kamata ta zama tana damuwa da damuwar ɗanta ko ya damu da damuwar ɗan shi to amma akan samu canjin yanayi wala Allah ke yarke shi baki da mu'amala mai kyau ke ce kike da muskila ke ce kike da ainihin wato a rashin tarbiyya ko rashin ladabi ko na makamancin haka ba mamaki akwai wannan yanayin so idan ya zamanto ke ce ba ki da tarbiyya mai kyau ko ba ki kyautata mata ko ba ki kula mata da sha'aninta ta zo ta canja miki mu'amala to da Allah ki kokari ki gyara wai hausawa suna cewa wai ruwa baya tsami haka banza to ah, idan har kuma babu uzuri kawai ɗabi'a ta ce to bata kyauta ba wannan mahaifiya taki sai a yi mata addu'a kuma a rinka yi mata nasiha ta hanyar da ya dace amma kada ki yarda ki saba mata ko ki ki bin umarninta saboda tana miki wannan karki yadda ki wannan ba daidai bane kuskure ne wallahu ta'ala alam na to ga wata tambaya aka ce assalamu alaikum malam ina yi muku fatan alkhairi tare da neman addu'ar ku saboda wallahi ina cikin damuwa wannan malam addu'a ce to muna fatan Allah ubangiji ya bada mafita Allah ubangiji ya ya yassare kuma a za mu sake cikin addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala na'am na akram kallahu tambayar mu ta gaba wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya saka muku da gidan aljanna amin tabbas malam ya ɗauko babban magana domin wallahi wannan ya nuna ba wanda zai wuce a a jarabce shi kuma a nan za mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba kuma mu mun- kuma mu mu koyi kishin kuma mu koyi kishin iyali domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu matuka akai abda muka biyu yargaya yar gaya eh to Allah saka mala da muka biyu mabiyi ne muna tare shi kwarai kwarai da gaske Allah ya biya shi Allah ya kyautata masa kuma muna neman afuwa Allah ya ba mu nasara ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Na'am, wannan ce salam malam nima Allah ya taɓa bani wata jarrabawa ƙawata ce ta ce na bi ta wai wajen samari an aikata masha'a kuma yayanta ne kamata kuma yayanta ne sai ta ce mi- sai ta ce mini ta ce mata su haɗu a can suka haɗu a can kuma aka aikata masha'a amma yanzu na ce ni na tuba sai ki tuba ki tuba da ainihin wata wannan mummunan barna da kika yi da ta'adi ki raka yar uwarki a je a yi lalata da ita wallahi ya kamata ki tuba kuskure ne babba kuma Allah yana iya fushi da ki akan wannan amma Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima idan mutum ya tuba ya yi imani ya aikata aiki mai kyau to da Allah Allah zai iya canja masa muna aikin sai dawo kyakkyawa babban abin da ke kanki shine ki tuba kuma ki sa yar uwarki ta tuba ta nemi afuwar Allah ya yafe mata Allah kiyaye mu to akramakallahu ta ce tana da aure kuma yar uwarta ta dauke ta ta kai ta aka yi masha da ita malam yana faruwa ko yau din nan an mun wannan tambaya akan wannan ko yau din nan ko yau an mun tambaya akan wannan wannan masifar zinan matan aure din wani bala'i ne kuma gashi nan mai mai- mai zaman kansa ba a cewa komai labaran ba su da daɗi malam aminu lalacewa ta isa yanzu matan aure suke kai kansu da kansu inda ake lalata da su ko kuma mace mace ta neman wani ta waya yanda zai barna da ita har har ta kai ga mutum yanzu zai- ya wayi gari bai da aminci akan matar da ya aura wannan akwai hadari muna fatan Allah ya ba su ikon gyara da zinar mai aure da wadda ba ta da aure sunanta duk zina na amma gaskiya cin amana ta fi yawa ga wanda yake mai aure mai aure ya je zina ko mata aure ce ce zina akwai cin amana kuma akwai cakuɗa zuri'a an cuci uban ba mamaki a shigar masa da 'ya'yan da ba nasa ba a cikin gidansa ya sha wahalar ɗaukan nauyi ya sha wahalar zirga-zirga biya musu kuɗin makaranta da walhalu a kansu kuma watakila su ci gadon sama kuma ba yayansa ba ne bai sani ba wallahi wannan ba daidai ba ne mata ya kamata ku ji tsoron allah kuma maza ku sa ido akan matanku ku riƙe musu wuta ku sa musu ido ku rinka lura da su ba maganar sakaci a wannan zamani kowa ya kula da iyalinsa ba magana a na yadda da ita na aminta da ita ba zan bincike ta ba a lokaci lokaci ka rinka bibiyan al'amura na'am wannan ce salam malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce mutum zai iya yin niyyar wankan janaba da wankan juma'a a lokaci daya a tashi lafiya ya halatta zai iya hadawa gaba ɗaya yayi wanka daya niyya biyu malaman fikihu sun halatta haka ba laifi bane tunda sifar wankan kusan iri ɗaya ne so babu damuwa zai iya hadawa gaba ɗaya wallahu alam salam malam mijin malam ta ce wannan ta ce malam mijin ya kisa ni a makaranta kuma yana ta ce min jahila jaka karya dabba auzu billah auzu billah ce to wani lokacin ma ce gara kirista da ita auzu billah ta auzu ce to billah akaramakallahu a ba ta shawara to wallahi mala aminu irin waɗannan abubuwa da kake ji kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin gidaje akwai mazajen da ba su da kimtsi akwai mazajen sa ba- mazajen da ba su da tarbiyyar baka akwai mazajen da wato ba su da tarbiyyar addini yanzu mutum matarsa da ya zo ya aura ta sunna ya zo ya ce mata jaka mahaukaciya karya ko gwanda kirista da ita wannan wani irin tunani ne wannan wannan bayi da kyau Allah ya jarabe ki da miji wanda yake yana buƙatar tarbiyya gaskiya Uh, kuma a nan muke kira ga iyaye kusan irin wanda za ku aurar da 'ya'yanku gare su babu daɗi mutum yana raye ko bayan ya mutu wani ya zo yana yi wa 'yarka wannan abun ba daɗi wallahi ko kana raye ko ka mutu wani ya zo ya 'yarka wannan wallahi ba daɗi abun bai yi ba abun bai yi ba muninsa ya isa so muna fatan muna fatan masu irin waɗannan ɗabi'u za su yi ƙoƙari su gyara ɗabi'ar su su daina zagin 'ya'yansu uwar 'yarka 'ya'yanka ne ya za ka yi ka zagi mahaifiyar 'ya'yanka ka ce mata jaka ka ce mata mahaukaciya ka ce mata karya to kenan da karya kake rayuwa Gwara ka ce wani Kirista da harban da kirista da ita wannan wallahi magana ban ji daɗin ta ba kuma ba ce daidai ba kuskure ne ya kamata a ji tsoron Allah ke yanzu ya kamata ki ki kokari ki ci gaba da yi masa nasiha idan yana sauraron malamai ki sa malamai su yi mai wa'azi da nasiha ko a gaya wa iyayensa ainihin wato faɗakar da su da waliyansa yawwa abin da ya kamata ki yi. in kuma bai daina ba kawai to a san yadda za a yi yawwa don bai kamata a zauna da wannan mutumin da yake da wannan tarbiyyar ba gaskiya ƴaƴan ku su zo su taru a haka yana miki wannan zage zagen yawwa to kawai kawai eh, ya zama ba shi da tarbiyyar baka ba shi abin da sani ya kamata nan gaba wannan hannu ma zai kai malamin Allah ya gyara mana halin Amin.
Allah ya kiyaye amin wani aka ce assalam malam Allah ya ji- Allah ya jarabce ni da matsalar jinnu ashiq ashiq kuma na ya aure tsawon shekara uku amma hakan ya sa muna yawan samun matsala ga 'yan uwan mai gidana ga mafarki kuma in ina yin azkar na safiya da maraice na, na baya- na bayan kowace sallah na kwanciya barci amma ina kwanciya sai ne ta mafarki da wannan jinnu ina tashi sai fushi Mm.
kuma ina da yawan karatun alkur'ani Mm.
malam a bani shawara to Allah ya sauke Allah ya sauke tabbas malami ne yana daga cikin jarrabawa da mata suke gamuwa da shi musamman fi hadhihi al-awil al-akhira a waɗannan lokuta na ƙarshe ƙarshe yanayi ya canja aljanu suna kama mata da yawa jinnu ashiq ko aljinnu al-ashiq wani aljani ne da yake rike mace yana nuna mata soyayya amma yana cutar da ita in ya rike yani ashaq al-mar'a yana rike mace wato ya ƙi sakinta ya rinka saduwa da ita ya rinka mu'amala ta aure da ita kuma ya rinka sa ta tana fushi da mijinta fushi da abokan miji fushi da iyayen miji fushi da yan uwan miji jin la'ashir idan ya yi ƙarfi yakan hana mace mata haihu ya ta kashe yayan ya ta bari ko kuma ta ta haifan su baya rai jinin ashir a jikin mace idan ya yi ƙarfi yakan hana namiji ya ji daɗin saduwa da matarsa jinin ashir yakan iya hana ma mace ma ta wayi gari ma ta sha'awar namiji yakan cire wa mace sha'awa kwata-kwata sai ka ga mace tana gujewa mai gidanta saboda mai tana da wani aljanin da yake zuwa yana biya mata bukata kuma yana iya zuwa da sifar mijin ko ya zo da sifar wani abokinsa ko sifar wani mutum da ta san shi ko wanda ba ta san shi ba so uh, ke ina tausaya miki gaskiya kin shiga cikin wani garari da kina buƙatar ki addu'a ki ci gaba da wannan abin da kike yi na askar da addu'o'i da askar ba da salami da askar sabah wal masa zikirin shiga gida fita zikirin shiga banɗaki musamman da fita banɗaki zikirin kwanciyar bacci kirin ƙayinsa a bisa sharaɗin shari'a a bisa ƙa'ida a bisa daidai zai iya yiwa mutum yana yin abu ɗin amma ba daidai yake ba misali an zo zikirin ana yin sa babu kwanci hankali ba nutsuwa ana yi da gaggawa subhana subhana subhana subhana subhana wai subhanallah ake faɗa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wai astaghfirullah ake so a ce ba hankali ba nutsuwa a ciki ko ana yin wasu addu'o'in ma ba daidai ba ba san ana yi ba daidai ba ko ana yi ba a cikin hayyaci ba a cikin hankali ko ba a cikin ko ana cikin gagar bacci ma gaga an bacci ake yi ko kuma ana karanta ba daidai ba to kaga mutum yana yi amma sai ya ce sai ce kuma bai samu biyan bukata ba ita addu'a gaskiya ne in dai an yi za a samu biyan bukata to amma watakila ana yin kuskure ne wajen yin abu abu na biyu kuma zai iya akwai jarrabawa ta ubangiji ana yi din kuma lokacin da Allah ya ga dama ya karɓi abin ya warke bai yi ba da haka me ake so ana jarraban bawa ne a ga zai ci gaba ko bai zai ci gaba da yi ba so ya kamata a ci gaba da yi kada a daina wannan ina ba da shi a babi na ka'ida na mutane gabaki daya duk wanda ya zo yake addu'a yake roƙon Allah akan wani abu yana ci ai nayi addu'a nayi addu'a nayi addu'a amma har yanzu abin bai ba to ɗayan biyu ne ko dai ya yi kuskure wajen yin addu'a akwai wani sharadi na addu'a da ya saba bai sani ba to sai bincika ko cin haram watakila yana hana karban addu'a ko kuma ai addu'ar ba daidai ba ko ba lokacin da ya dace da ita ba da sauransu ɗaya kenan akwai kuma yanayi na ubangiji ba sai ya ga dama ba lokacin da ya kaddara ya karban bai ba a addu'a ma an ce Allah yakan karbi addu'ar mutum ya jinkirta masa bai bashi yanzu ba sai zuwa wani lokaci abu na hudu ko kuma zai iya yiwa an karbi addu'ar amma a maimakon a biya ma bukata addu'a sai a ije maka wani sharri yana iya faruwa ka roki kaza ka roki kaza sai a ce eh an karba an karba amma ba a baka wannan abin da kake nema ba sai a ije ma wani bala'i da ya tinkaro ka wanda gwanda a kare ka daga wannan bala'in a kare ka akan a amsa maka addu'ar ka a biya maka wannan bukatar alhali kuma me alhali kuma bala'i zai same ka to dole ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwan yayin da mutum ya yi ta addu'a ya ta addu'a wato Allah bai karba ba amma galiban yana alaka da lokaci wani lokacin ɗab sai kaga kuma Allah ya karba abin a lokacin Allah ya ga dama abin ya faru dukkan mu kuma yana faruwa ka ta roƙon Allah yanzu haka ko kai ɗin nan wataƙila ba mamaki inda za a bincike ka a zuciyarka akwai addu'a da kana ta yi kana ta yi har yanzu dai kana jira to haka ake so ni din wannan ma da nake ma magana ina ta wasu addu'o'i ina ta yi ina ta yi amma ana jira ana jira ka san wace addu'a ce na'am aka maka Allah aljanna na'am kwarai kuwa muna nan muna jira kullum sai na roki aljanna Allah bani amma muna jira muna fatan Allah ya sa mun cika da imani lahira ta zo to Allah ya samu eh Allah ya samu dace to dakta ta ce tana yin azkar in za ta kwanta bacci wanda kukan karantar da mu cewa in mutum ya azkar ya kwanta zai zama cikin kariya ita kuma sai ta azkar din ta kwanta kuma sai ta samu dai wannan eh shine ana ga wata kila ta yi ba daidai ba na kana jina wala Allah ba daidai ta ba wata kila kuma eh ta yi din daidai din Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mata ya kare mata wani abu na bai fada a banza ba ko kuma lokaci akwai lokacin da Allah ya kayyade zai warkar da ita da wannan abu yana nan zuwa kuma za ta warke ina maka albishir insha Allah za ta warke matukar tana wannan abin da ta faɗa to ni ba na shakka in Allah ya so da za ta warke to Allah ya ba ta kuma wata nan zaka ga in dai da rai lafiya ta rubuto ta ce malam Allah fa ya karba ta warke to Allah ya ba ta mu ci gaba da jira ibada ce addu'ar roƙon Allah ibada ne na'am eh dakta wannan ce aka ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta ga malam yarinya ce ba ta kame kanta ga ta da fita amma duk wanda aka ce za a ba ta ta aura sai ta ce ba ta so malam za a iya yi mata aure ko ba ta so
to ni dai a shawara ta a yi kokari a shawara ta a yi kokari a kyautata a yi kokari ba ni sunan shi a auren da ita ga mijin da take so dan gaskiya idan aka yi wa yarinya auren dole to je ka dawo ne za ku kashe kuɗi ne a banza za ta je ba za ta yi masa biyayya ba su yi ta rayuwar uwa ka ubanka daga ƙarshe kuma ya sako muku yarku ko da ciki ko da ya'ya rabe rabe ku ci gaba da wahalar ciyarwa da shayarwa da ya dindimu idan tana da wannan ɗabi'a ku bincike ta ba mamaki ko akwai shaidanu a cikinta ko aljanu ne da ita akwai matan da suna da aljanu malaminu a yi a yi duk wanda ya zo sai ta kore shi ba a gane ba kuma wallahi shaidanu ne a jikinta irin wannan jinnul ashir din ne watakila a jikinta ba tare da an iya farga an gane ba so ba laifi ina ba da shawara ba laifi lalle lalle lalle a yi kokari a neman mata ba ni sunan shi magani a yi mata rukiya a ba ta askar dan diyaniya a wannan zamani yadda ake wahalan mazaje yadda maza suke tsada suke wahalan abin nan a ce yarinya ba ni sunan shi duk wanda yazo za ta kore shi to da walakin gaskiya da walakin gora a miya inji ba shi da walakin to duk za a yi mata auren dole kawai a samu da idan ce a aura mata shi a bai kamata ba ni ba na ba da shawara ni ba na ba da shawara a yi mata auren dole idan ta je ta ki zama suka sake dawowa waje na fa kai za ka zo ka karanta ce malam gashi gashi a yi mata auren dole kuma gashi gashi a yi haƙuri dai a jira na farko a yi mata magani na biyu in lafiyar ta kalau a jira a ga wadda Allah zai kawo na uku a ci gaba da ba ta shawara akan wanda ake so ta aura din na'am insha Allah to dakta ga wata tambaya mai dan tsaho sai dai ko mu Takaice ta karanta ta wani kawai, takaice ta aka ce kawai.
salam ina wa malam fatan alkhairi tambaya ta anan ita ce malam mijina yana shan giya na sanarwa da waliyai na sun neme shi sun zauna wajen wata uku kenan da zaman su amma kuma to sai na je na yi wa abokinsa waya bai daina ba sai na je na yi wa abokinsa waya yana ce masa a yi masa shashatau ko mantau kar a yi kar a yi wanda zai cutar cutar da mutum akan kallon Allah ya sauke na farko dai mun tausaya miki mai gidanki yana shan giya Allah ya Allah shirye shi amin Allah gana da shi amin tabbas shan giya haramun ne tabbas shan giya taɓewa ne kuma wannan yana nuna wato 'ya'yanku ba su ci sa'an uba ba ɗan giya ɗan giya ba da daɗin sha'ani ya yi mana ke ma za mu baki fata cewa ki iya ƙoƙari ki ga ya daina shan giyar nan ta hanyar nasiha lalama yi masa addu'a da roƙon masa Allah ko matsalan mata wani lokacin ba ku yi wa mazajen ku addu'a na to ana so ko mace ta rinƙa yi wa mijinta addu'a gaskiya duk mata kirki tana roƙo wa mijinta addu'a ta shirya ko da ko a shirye din yake ko a yi mai addu'a ta kariya na to wannan maganar shashatau shashatau to wannan kuma ya nuna cewa wannan yana nuna cewa ba ni sunan shi wannan yana nuna cewa bayan shan giyan kuma yana shirka yana tsubbace tsubbace yana tsafe tsafe to kin ga wannan aiki ya, ya kambama ya karu ban wa'azi ya kama ki a yi kokari a samu ya gyara a hada shi da malamai a hada shi da abokanai na kirki yaƙi zaki Allah ne ya jarrabe ki kawai ce waliyai sun zauna da shi ya ce ya bari kuma dai bai bari ba to kuma sai yana- su sake zama da shi na a yi haƙuri a sake zama da shi a bashi lokaci Eh, ina ganin a bashi lokaci a ci gaba da zama da shi a bashi lokaci malamin na to Allah shi da mu dakta bari mu leka sashin masallaci tallace kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا خابت مناقبنا To masu sauraro barkamu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka ga wanda ya saya da su yi shirin a tsakiya yau muna amsa tambayoyin da kuka turo mana ne tsawon satuttuka da muka yi kuna turawa yau insha Allah muke kokarin amsa waɗannan tambayoyi dakta wannan aka ce assalamu alaikum mal barka ya fatan alkhairi don Allah malam ina so a taya ni da addu'a so da akwai wanda aka bani ni kuma ba na son shi
to ya kika yi kika bari aka baki shi baki son sa ina daɗa jaddada wa iyayen yara ku yi ƙoƙari ku taƙaice matsalolin yi wa yaran ku auren dole ɗin nan bai da amfani ba shi da daɗi ku yi iya ƙoƙarin ku ku taƙaice wa 'ya'yan ku auren dole wallahi bai da amfani yawanci wahala ake yarinya ta wahala mijin ma ya wahala yan uwa su wahala waliyai su ta alƙalancin aure abu ya gagara ku yi haƙuri ku rinka aura 'ya'yan ku wanda suke so in ku ba sa so to ku yi ƙoƙari sai kun gamsar da su sai kun gamsar da su a ra'ayi ku yi kokari da addu'a da komai a gamsar da su suna so su yi auren da jin daɗi duk mutumin da ya je auri matar da ba ta son sa ba zai ji daɗi da ita ba sai dai je ta zama da ita haka amma shi dai da jin daɗi da ita ba zai ji daɗi da ita ba gaskiya suna da wahalan sha'ani in miji baya son mace shi ma yana da wahalan sha'ani in ma mace ba ta son namiji shi ma dai ba na sunan shi akwai wahala akwai wahala to yanzu wannan ya za ta yi ki dai ki ta addu'a ɗayan biyu ko dai Allah sa miki san sa ki aure shi ko kuma Allah kada ya kaddara mu ki ta sallah kina karatun Qur'ani kina ta sadaka kina ta roƙon Allah ko dai Allah ya sa miki inda alheri Allah tabbatar da abu ba alheri ki ce Allah warga da sha'anin al'amar wannan shine abin da ya kamata ki Allah ya taimake ta ina tausayin mata wallahi matuƙa in ji an aurar da mace ga mijin da ba ta so bayi da daɗi abun ba daɗi wallahi in suna gaya maka rayuwar malam ba daɗi a malam amin ba daɗi mu muna addu'a kullum kada Allah ya jarabe mu da irin wannan yanayi na rayuwa namiji ya faɗa hannun matar da baya so ya aure ta a dolan dole shi ma baya so to bai kamata ba kuma su ma matan a rinka musu dole Allah ya gane da na wannan ce assalam ina muku fatan alkhairi malam wannan lamari sai dai mu koma ga Allah kuma mu kula sosai malam wallahi ni da aure na kanin baba ta ya zo wai na taimaka na na biya masa bukatarsa matarsa tana da ciki Allah ya so ban kulla kofar gida ban kulla kofar gida ba na bar masa gidan sai da ya tafi na dawo inna lillahi malamin me kake faɗa haka na'am akramu kallahu wannan ce irin magana ka ji wata masifa jama'a al'umma ku ji wannan magana mara daɗi Allah ya sauke ganin mahaifiyarta ya zo ya neme ta ya ce mata ta ba shi dama ya biya bukata a kanta saboda matarsa tana da ciki tana da ciki to ita wannan mata aure ne ko ko yarinya ce to bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya sauke yanzu da mutum zai iya amma sanar ta da aure ce dan ta ce ce malam wallahi ni da aure na la ilaha illallah la ilaha illallah to kaga shine abin da muke faɗa kullum mutane ku rinka taka tsantsan dangane da hatta dangi da suke shiga gidajen ku. wani lokacin mun faɗa mutane suka kama an tsananta hukunci ne kuma wallahi al'amara sun canja har dan uwanka har dangi ka yi taka tsantsan dangane da shiga gidanka da zai rinka yi sai ka yarda da shi ɗari bisa ɗari in ba haka ba fa za a zo ai ba daidai ba ko dai ai ba daidai ba da 'ya'yanka ko ai da matarka kuma ita mace rauni ne da ita fiye da yadda kake tsammani yanzu kaga yanzu wannan kai tsaye uban a kai tsaye mijin zai bar kanin babar ta ya rinka shiga wurin ta yanzu waye zai zo kanin babar matar ka zai shiga gidanka ka hana shi ai kana ganin kaman kawunta ne Haka ne.
ko ba ka bane to Haka gashi yau kawu yana neman yarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah miki albarka da kika yi kokari kika fita kika bar masa gidan kuma ina baki shawara ya kamata ki ja masa kunne ki ja masa kunne wallahi ki ja masa kunne bai kamata a kyale wannan mai wannan aikin banzan a haka ba ki gaya masa ya daina wannan in bai daina ba za ki gaya mai gidanki kuma ki gaya mahaifiyarki kuma wannan mutumin kwata-kwata ya daina zuwa gidanki kwata-kwata yawwa dan ni da na san mijinki da sai na sai na gaya masa ya kafa miki doka mai tsanani ya kafa mai doka mai tsanani kai ya sake bari ya shiga gidansa dan wannan mabarnacin mutum ne wallahi barna zai ta'adin da zai wannan in ya samu dama ya fi kura in ta ga nama so ina baki shawara a sa masa shamaki ki sa mai gidanki ya hana shi shiga gidan ko ki kafa mai doka ki ce daina shiga gidanki tunda bai da amana kanin mahaifiya zo ya nemi ya nemi yarsa kanin mahaifiya kai wannan masifa Allah ya sauki Allah ya gyara halin mu, Allah ya gyara mana dabi'u amin wannan ce salam malam ya halatta mutum ya auri yar kanwar mahaifiyarsa sako daga dan rano
ka kamar yaya yar kanwar mahaifiyarsa zai aura mana na gane Eh, zai zai aura yar kawunsa kenan eh eh kwarai kuwa na'am zai iya auren yar kawunsa sosai ma ko yar kanin mahaifinsa na'am mahaifiyarsa na'am ko 'ya'yan baffanin ba laifi na'am wannan ya ce assalam malam ni na Wannan kasance zumunci kenan eh auren zumunci ke na wannan ya ce malam assalamu alaikum malam ni na kasance jini yana zuwar mini bayan na yi sallar asuba wani lokacin kuma kafin sallar asuba ta ce Haka- ko malam aminu na ka gyara lamiri namiji kuma zai ce
jini yana zuwar mata bayan sallar asuba bayan ta yi sallar asuba ko kafin sallar asuba haka idan zai ɗauke ko da yaushe bayan sallar isha yake ɗaukewa don allah malam ni yaya matsayin sallar da zan rama take sako daga fatima
to na farko dai za ki fara yin sallah ne lokacin da jinin ke tsaya ko bayan isha'i ne ko bayan asuba lokacin da jinin ke tsaya lokacin za ki yi sallah to kuma kin ce yana yana yana zuwa miki yana zuwa mata yaushe yake zuwa in zai zo ya fi zuwa bayan sallar asuba to bayan sallah asuba ita kuma zai ɗauke bayan isha to sallar da za ta rama na a idan ba ta yi asuba ba ya zo mata to Mm.
sai ta rama asubar shine kawai sallar da za ta rama na yawwa idan har ya zo bayan asuba ba ta yi ma'ana lokacin asubahi ya yi ba ta yi ba sai ya zo to za ta rama asubahi wallahu alam na wannan ya ce assalam malam ne maka fatan alkhairi tambaya ta ita ce malam na ga yarinya yar shekara sha uku na ce ina santa mahaifinta ya ce in fito in dai da gaske nake to ni kuma malam na ga yarinya ce yar shekara goma sha uku ba ta san komai ba to yana da kai damar da zan iya aurarta amma a ƙauye ne kuma fa malam to tsoron kar na cutar da ita nake yi malam to sako kai daga to abubakar kai ka san yarinya ce karama ce wace jaraba ce ta kai ka kaje ka nuna kana santa Ha. shekara sha uku ai za ta yi ai ko da yake ba mu san girmanta ba amma mu abin da malamai suka sanar da mu yarinya tana iya balaga shekara tara ta fara al'ada sai a bincika ta fara al'ada ko bata fara al'ada ba Hmm, da ubanta ya ce ka fito za ka iya fitowa ai a bada shekara biyar ko da yake ba ma ba da goyon bayan wannan dogon neman auren saboda fitinar da ke faruwa a ciki hmm, abinda za a yi shine sai a tambayi masana shin wannan yarinya a wannan shekaru za ta iya zaman aure na'am.
ko ba za ta iya ba?
masana kamar su dattijai haka ko Eh, kuma dattijan mata da Na.
likitoci duk za su iya ganewa za ta iya daukan namiji za ta iya jurewa ba za ta iya ba in ba za ta iya ba sai a hakura sai ta yi kwari Na.
ni na kuma da shawarar in dai karama ce a jinkirta mata a batta ta yi makaranta ko da a ƙauye ne a sa ta a makaranta ta yi karatu ta yi ilimi na addini da na zamani ta samu dan wayewa a koya mata abubuwa in ba ka ba gaskiya ne ne za ka yi amma halacci a musulunci halal ne mutum ya aure yarinyar da take da wannan shekara annabi ya auri na aisha shekara shida ta tare a gidansa shekara tara to amma ya danganta ga yanayin jikin yarinya da irin yadda za ta ɗauka Mm.
su mata suna da wata halitta ta daban ne malam na'am eh, yanayin su daban ne suna iya wasu da aka ga Allah musu halittar da suna iya ɗaukar namiji suna iya jurewa namiji kuma suna iya jurewa na halin to amma zamani ya canja cututtuka sun yi yawa Mm.
al'amura lafiya din ba ta da yawa sosai so muna ba da shawara ka dan daɗa haƙuri a jira ta dan ƙara shekaru haka ka gaya wa iyayenta kana so amma dai a dan jira ta dan ƙara shekaru duk da cewa su a ƙauye suna aurar da 'ya'yansu ne da wuri Hmm, to sai a duba a gani idan irinta irinta an mata aure ta zauna lafiya babu cutarwa to sai a mata auren na'am wannan ba laifi bane amma dai a rinka sa yaran nan su je makaranta su hadice qur'ani su yi ilimi su dan yi makaranta ko sakandare ko dan abin nan su dan ƙari su samu ilimi muna son matan mu su zama masu ilimi kar su zama jahilai na'am abin da yasa kullum muke cewa a bar matan nan su je su dan yi ilimi su yi karatu malamin al'amura suna canjawa ne a rayuwa Hmm, kuma kullum idan kiɗa ya canja sai rawa ya canja zamani ya canja iyaye dole ku kula da wannan yanayi yanzu misali bincike ya nuna mana galiban akan auri yara matan nan galiban sai ga mazajen mutuwa suke su basu hmm, hmm, galiban kaga an yi aure sai ga an mutu an bar yarinya da 'ya'ya dan yar yarinya bata daɗe ba yan shekaru ba yawa sai ga an tara mata 'ya'ya ko mijin ya mutu hmm, to kuma aurenta mutane sun waye gari yanzu ba su fi auren zaura ba ko musamman masu yaya ba a auren su da yawa to abin da yasa muke ci a rinka barin yaran su dan yi karatun koya ne ne cikin taimakon Allah ta'ala in ta yi ilimin addini to ko da karantar islamiyya da qur'ani ai ta yi ta karanta a bata kuɗi hmm, sannan idan ta ɗan yi bokon nan koya ko yan diploma ko NCE ta yi ko da ba ta yi zurfin karatu ba in mijin ta faɗi ya mutu ta iya zuwa ta je ta ɗan nemi ɗan aiki ko a asibiti a ɗan ɗauke ta ko shara ko wani gyaran abu ko koyarwa a firamare ko nazari school ana bude nazari schools yanzu da yawa wanda yawanci irin waɗannan mata masu yan diploma masu NNC su suke karantar da su to kaga mijinta ya faɗi ya mutu bata bar nauyi a wani ba za ta dan yi aikin nan koya ne ne ta kula da 'ya'yanta ta taimaki ma wani ta taimaki kanta ta raba kanta asiri to wannan yana faruwa har yanzu din wallahi ina da kesa din irin waɗannan yaran ga su da karancin shekaru amma mijin ya mutu to sai su ta rafa rafa kuma ba aure su ba an ki aure su mutum tana da yaya uku hudu biyar an ki aure su to sai a nemi yan firamare a wata yan islamiyya in ta hada ce qur'ani a dan sata tana dan koyarwa a wata ana ba ta sha biyar sha bakwai ashirin dan Allah bai fi a ce tana cikin jahilci ba to shi yasa muke so ku rinka sa yaran suna yin karatu kuma akwai abubuwa kanana da za su rinka yi wadda ana neman ya takarda ko yaya akwai aikin da ya halatta a je a yi a shari'a ba kowane aiki ne na wace haramun ba so muna fatan iyaye za su kula da wannan a rinka dan sa ya tsahirta wa yaran suna dan karatu ko yaya yake yawwa wannan zai taimaka kwarai da gaske dan a tsare musu gobensu Allah ce muke mu Allah shine mai tsarewa gaba daya amin a wani aka ce asalam malam ina cikin damuwa mai tsanani ina tare da fitinannu iri-iri malam a bani addu'ar da zan yi to abinda dai annabi ya karantar da mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu eh annabi abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu idan muna cikin larura mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mu yi addu'a addu'o'i suna nan da yawa kamar yanzu littafin nan na Hisnul Muslim akwai addu'ar damuwa da bacin rai ko ba ka bane akwai addu'ar du'aul karbi du'aul hazani du'aul hammi wal hazan ko ba ka bane ba babban maganin abu kuma shine karatun qur'ani la ilaha illallah al azim al halim la ilaha illa huwa rabbul arsh al karim kiran ga yawan karanta wannan la ilaha illallah al azim al halim la ilaha illa huwa rabbul arsh al karim da kuma karatun alqur'ani kuma ina baki shawara ki koma ki samu littafin hisnul muslim akwai waɗannan addu'o'i gaba ɗaya da ke da bukata akwai wanda aka fassara shi da hausa akwai wanda aka yi shi da larabci zalla a ji a amfani da shi Allah ya yi mana damuwa amin aka ce assalam malam Allah saka maka da alkhairi muna karuwa sosai dan Allah malam menene ma'anar suna abrahar na gode Allah mai da malam gidansa lafiya kamar ana nufin biyayya bin Allah eh kamar mai bin Allah in an ce wannan Allah ya magana akan Abraham su ne masu yi wa Allah da'a shi ne abin da ake nufi to amma fa sunan wannan jam'i ne Abraham daga bar ne albaru mai bin Allah Abrar masu wannan da yawa so ba daidai bane a samu mutum ɗaya Abrar Allahu alam sai dai kuma wani abin ake nufi daban wanda ban sani ba Allahu alam Na'am, assalamu alaikum. Ina muku fatan alkhairi dan Allah malam ya kamata a sa wa yaro suna Muhammad Sauban ko Hisham daga maman Shaddad.
Eh ana sawa ba laifi. Yawanci mu mu a Hausa muna da kinaya ne da karamci. In mutum ya sa ɗansa ko Sauban sai a rika da da da Muhammad. Albarkacin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sunan ya kamata ya zama suna ɗaya ne. Suna ɗaya ake sa mutum. amma dai ba laifi ana sawa na wani aka ce salam Allah saka malam da alkhairi wallahi malam akwai wani mutum Allah ya ba shi wadata damar da zai iya ɗaukar mutum ɗari aiki amma wallahi haka matarsa ta hana shi ya taimakawa kowa har gidansu ta hana shi ya taimakawa to irin waɗannan bayanai ana dai faɗansu Allahu alam ba mu sani ba haka ne ko ba haka ba ne watakila matar ce ta hana shi watakila kuma shi ne bai da kirki halinsa ne bai da kyau kar a ɗauki alhakin matarsa yawwa kuma wannan yana nuna raunin mutum ya wayi gari a ce wai matarsa za ta hana shi aikin alkhairi wannan rauni ya isa wallahi kuma muna kira ga mazaje ya kamata ku zama tsayayyu da tsayuwar kanku bayan taimakon da Allah ya muku na rufin asiri Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim mazaje su ne suke wato tsayayyu shugabanni akan mata kamar da Imam Ibn Kathir yace huwa ra'isuha wa sayyiduha wa mu'addibuha idha wajad namiji shine shugaban mace jagoranta mai ladabtar da ita idan ta kauce to amma a wayi gari mata ka ita ce za ta rinka juya ka hatta aikin alkhairi ta zama manna'in lil khairi mutadin azim kuma ka zuba ido ka kyale wannan rauni ne ba daidai bane za ka cutar da kanka ta cutar da kai ta hana ka samun ramar Allah ta wannan taimako da za ka yi ta cutar da iyalinka da danginka da yan uwa ga baki daya yaya za a yi mutum yana da damar da zai ɗauki aikin mutum ɗari ko sama da haka a ce ya tsaya wata mace kurin ta hana shi ita ko wannan mace wani irin shaidanci take tattare da shi to irin waɗannan in ya tabbata haka ne to wannan ba daidai bane kuskure ne kuma wannan mata ta shiga cikin wannan aya da Allah ce manna ilal khairin wa tadin asim sannan kuma bai da uzuri a wajen Allah dan sai Allah ya kama shi eh tunda Allah ya bashi dama ya ya zai je bari wani hana shi wani hana shi aikata alkhairi sai dai in sai ce shi aka yi to annan san kuma abu na biyu a rinka bincike a daina sakin baki a haka a yanke magana a ce wance ce ta hana watakila fa ba itan bane na'am haka ne yawa watakila ba itan bane da haka Allahu alam mu bamu sani ba ko ita ne ko ba ita bane ba fatan mu dai Allah ya isar da zancen gare su su gyara na'am kuma mata ku ji tsoron Allah waɗanda suke hana mazajen su aikin alheri suna nan barkace Allah wata tsohon riga ba za ta bari tsohon riga ba za ta bari mijinta ya bada wani ba suna nan shi yasa kuke ji ana ta fatawa akan ku akan wannan ɗabi'a mara kyau Allah ya kiyaye mu kuma ku sani cewa duk wanda ya dauki wani aiki ko ya yi wa wani hanyar aiki ko ya taimaka wani ya dauki aiki zai mutu zai bar 'ya'yansa bayansa za ta yi kyau
insha Allah bincike ya nuna malam duk mutumin da ya taimaki mutane ya dauke su aiki baya to zarta har ya mutu har ya mutu ko masifa ta zo sai a ce ha ha ba ai da walakin ai ya taimaki mutane ai Allah ba zai bari a wulakanta shi ba mu dai a iyakarancin shekarun mu bayan dan abin da Allah ya sanar da mu a bincike ne ya rayuwa yau da gobe ba aya ba hadisi duk mutumin da ya taimaki mutane ko arne ne to ba to zartuwa a rayuwarsa a wulakanci ko arne ne iyakaci dai zai dai mutu ya shiga wuta tunda arne ne na'am amma dai irin kaskanci da wulakanta na rayuwar nan albarkacin taimakon mutane da yi sai ga yayi sikelin ya wuce so wannan yana daga cikin sirrin taimakon mutane malami a buɗa wa mutane su samu aiki a musu hanya a ba su aiki ba ka ragu da komai ba kai zaka ba su albashi ba a gani Allah ya gane da mu Salam, a menene asalin faɗin Allahu Rabbul Alamin a ƙarshen suratul Mulk da kuma sadaqallahu azim a ƙarshen karatu daga Safiya Sani Abubakar mai dabino kulkul.
to wannan Allah rabbul alamin da ake faɗa ƙarshen suratul mulk malamai sun faɗa akwai hadisi a kai amma malamai yin hadisi sun ce hadisi yana da rauni wanda ya inganta shine na bayan suratul qiyama yawa subhanaka fa bala na suratul qiyama sannan sadaqallahu alazim na'am qurra'u masu karatu na zamani suna faɗa ma'ana Allah yayi Allah yayi gaskiya shine mai girma amma babu shi a nassi babu shi a riwaya da haka idan mutum ya gama karatu sai ya shiru kawai a ya roƙi Allah Allah ya karba abin da yi amma faɗin sadaka Allah azim malamai wasu makaranta zaka ji suna faɗa amma babu shi a cikin riwaya ingantacciya wallahu ta'ala alamu Na'am, wannan bayan sallama ta ce ina so malam ya bani addu'ar sauƙaƙa naƙuda na gode Allah ya mai da malam gida lafiya.
addu'a sauƙaƙa naƙuda Allahumma la sahala ila ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahala Na'am, zan maimaita Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla to malam da Hausa me kenan?
ya Allah babu abu mai sauki in ba abin da ka mai da shi mai sauki ba Na'am, kuma kai ne kake mai da damuwa ko bacin rai sauki idan ka ga dama shi sa wata riwayar aka ce ana ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu sa'aba idha shi'ta sahlan na'am.
wa anta taj'alu sa'aba idha shi'ta sahlan duk da ban san inganci wannan riwayar ba Mm, amma dai nakan ji wasu malaman suna faɗa Na'am.
haka abin da ake nufi Allah shine mai iya mayar da abin da yake mai wahala ya mayar da shi mai sauki Na'am.
to wannan addu'ar na faɗe ta ne saboda addu'a ce mai faɗi ana yin ta a cikin ko'ina Eh, ba wai nassi ne ya zo ya ce a, idan mace tana naƙuda ta karanta wannan ba amma addu'a ce buɗaɗɗiya ana iya yin ta a cikin komai na'am.
da abin da mutum yake nema yake jin tsoron Neman sa sauki masa, ce.
to ya roƙi Allah Na'am.
ya Allah muna roƙonka cikin bukatunmu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan Na'am.
Na'am.
Dokta bari mu biya tambayar ƙarshe. Aka ce salam malam Allah ya saka da alkhairi. Malam shin mai janaba zai iya yin sallar gawa sako daga Adam mai rariya.
zai iya yin sallar gawa in yayi taimama Na'am.
zai iya sallar gawa in yayi taimama mai janaba ya halatta sallar gawa da taimama amma ba taimama ya za a je abin sallar gawa ita ba sallah bace ai sallah ce ita ma sai an yi mata alwala Na'am. to to akan makalla a nan gurin ko da yana da ruwan da zai yi wanka ko kuma in dai ya kana nufin in ba ruwan ne da zai wanka dan shi bai In ba wanka ruwa.
na in ba ruwa ai ana ce mawa ne in ba ruwa na inda ruwa kuma sai je wanka dole sai ya wanka kenan in yana da wadai ruwa daga ciki na Allahumma illa watakila in ya ga lokaci zai kure- kure masa kamar za a riga shi a yi sallar Allah bai gama wankan sai ya ba bubbuga hannunsa ya yi wannan a nan ya halatta kenan ko insha da Allah wara kuwa saboda kurewar lokaci yayi Eh.
ko malamin fiqh ma sun faɗa ya sun ce in za ka yi sallah ta farilla in ka auna cewa kafin ka je kai wanka ka dawo ka shiga sallah lokacin ta zai gure Mm.
ta sai ka taimama Na.
sai ka yi sallah ka sallah Na.
daga baya sai ka zo ka yi wanka na haka fuqaha suka ce wallahi wa'alam.
to malam Allah ya saka da alkhairi lokacin ba zai ishe mu ba mu karasa tambayoyin sai dai lokacin da ya rage mana na malam ne ya sallama da to masu jama'a muna muku fata alkhairi kuma waɗannan tambayoyi ai mana hakuri malamin yana gaya mun sun taru da yawa da yawa za mu yi amfani da wannan dama insha Allah lokaci lokaci mu rinka amsa tambayoyi na san dan abin da ya saura mana na ma yanzu bai fi ba mu fara maraba da Ramadan Mm.
shine dan abin da ya saura mana to amma dai za mu ci gaba da rage tambayoyin in Allah ya sa yadda to Allah ya yarda muna fatan Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu nasara amin eh Allah ya taimake mu Amin.
muna fatan yan uwa sun karu a maimakon darasin ga tambayoyin da aka yi Allah ya samu dace amin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro duka duka iya abin da zamu yi ta muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu a sama Sadiq shugaba ba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa Sazan da ku daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanta take jagoranta Aminu Khidri da tazo nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما